Shirin fashin baki.
More music at HouseOfSongs.com.
Fashin baki.
warwarar sakakkiyar sakar hikima da aka saka ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
kowaye mai wannan warwarar
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wa ke zama bakon shirin bakon shirin shine masakin sakar da za a warware tare da mai gabatar da shirin nasir abbas babi
Fashin baki.
wankan fita fita daga girka daɗa ya zamo bahaushen girka to in fa aka yi wannan wanka na fita daga girka daɗan da nake maka magana shine to fa ya zamo bahaushen girka ma'ana ya zamo ɗan mu takaice umar babba ba ka shiga sashen bori sai an yi ma girka Mai sauraro barka da sake kasancewa da kai a cikin shirin da ya gabata mun karkare sharhin baitota biyar daga cikin wannan waga ta bahaushen girka wadda Suleiman A. Tijjani wanda aka fi sani da farfesan waka ya rubuta kamar yadda muka alkawali yau kuma za mu dora daga inda muka tsaya.
Fashin baki.
kafin zama bahaushen girka kwana bakwai ake bisa girka Bauri da bore ware ware an sha wuyar dare da ta rana an sha tsumi na baurin girka ya ban kaɗo ba haushen girka.
Bishiya ta gori ba ko tsamiya a gurin da za a wanke girka.
Babbo ni yarawar su ta daure.
Wankan fita-fita daga girka, daɗa ya zamo ba haushen girka. In ka kalli baiti na shidan shi kuma, sai ce gaya maka ya ce, kafin zama bahaushen girka kwana bakwai ake bisa girka kaga abin da nake faɗo maka can a farko farkon baituka nake cewa dama akwai kwanakai ko dai kwana uku ko kwana bakwai akalla ana son sai yayi wa'annan an sha wuyar dare da ta rana an sha tsumi na baurin girka wannan tsumin nan mai baurin nan mai ɗacin nan mai hamamin nan mai warin nan Ma'ana yanzu an gangaro ƙarshe-ƙarshe kenan ayyuka sun fara haɗuwa. Bishiya ta goruba ko tsamiya gurin da za a wanke girka kaga can ai kuka na ce. To daman na ce maka ba lallai ya zama bishiya ɗaya ce take wannan aikin ba. a- a- a- su a a tasirin abin a yadda kallon abin akwai irin su bishiyar goruba irin su tsamiya da makamantansu duka ana yin wannan harkar a gurin shi na ce bishiya ta goruba ko tsamiya gurin da za a wanke girka to nan kuma shine za a je a wanke domin tsawon waɗancan kwanakan ai girka shi ake ba wanka yake ba kawai tula masa kayayyakin aiki ake yadda ake tsuma shi ta yadda iskar za ta zo ta hau kansa wankan fita fita daga girka daɗa ya zamo bahaushen girka to in fa aka yi wannan wanka na fita daga girka daɗan da nake maka magana shine to fa ya zamo bahaushen girka ma'ana ya zamo ɗan Ashe dai kafin zama bahaushen girka ko kuma ɗan bori akwai wani aiki ja akwai wata doguwar tafiya da ƙalubale da ake ketowa kafin a kai ga gaci. Lokaci da yawa ake ɓatawa da kuma sarayar da farin ciki da jin daɗin rayuwa domin cimma wannan buri. Bahaushe yana cewa duk wanda ya ƙona rumbunsa ya san inda toka take tsada. Shin ko hakan take a ɓangaren harkar nan ta bori? Kafin mu je ga baiti na ƙarshe na wannan waka za mu waiwayi Umar Ahmad Baffa wanda ya haɗa mana masaniya ta musamman dangane da abin da ya shafi bori da girka a ilmance.
Fashin baki.
A harshen Hausa, bori wani aiki ne da mai shi ke aikatawa bayan ya fita hayyacinsa na kammala da tunani. Da yawa za a ga 'yan bori sun shafe fuskokinsu da baƙin tukunya ko shuni ko kuma bula, a saka tsumma a ɗaɗɗaura jiki da igiyoyi, a ciro kayan faɗa da artabu ana rera waƙoƙi na fito na fito ta fitar da hankali da hakan za a aikata duk wata ta'asa da ake son a aikata ba tare da jin wani tsoro ba abin da za mu tsinta a nan shine sai dukkan waɗannan abubuwan da muka ambata sun kammala sannan bori ke zama bori na gaskiya to ni umar ahmad baffa abinda zan wada ma akwai har yanzu mutanen da ba su bar bori din ba sannan kuma bori wani abu ne wanda idan wasanni aka yi sannan kuma har sarakuna aka nadawa waɗanda sun ka cancanci su a ba wannan shugabanci a takaice umar baffa ba ka shiga sashen bori sai an yi ma girka idan aljani yana son ka za ka ga wani yana baka kuɗi za ka ga wani za ya baka magani to duk abubuwan nan da ka gani suna tahowa sai an wa mutum girka ya ka zama cikakken dan bori ma'ana aljanna za a kai ka ko kuma kai za a kai ka ga sarkin bori sannan sarkin bori zai taho ya yi ma girkan nan akwai wani kyalle bakin kyalle da suka samu mutum wanda za a takkar da aljanin in an ka takkar da aljanin nan ne za a tahowa a yi magirka za ka ga ana yanka dabbobi da sauran wato ma'ana a haɗa mutum da aljana kenan a haɗa mutum da aljana duk lokacin da shi kuma yaka buƙatar takkar da ita ya takkar bayan kalato kalar da ya kalato muku a cikin gari umar ahmad waffa ya kuma yi kitibis da wani da ake kira adamu dan wanzamu wanda ya ƙara nutso da shi a cikin birnin bori
kamar wasar da kaga ana yi kenan an hita kara yanzu duk inda aljani yake ko daji ya tahi yanzu ya sabko an sabka gaturra bisa ga al'adodi namu na gado na gargajiya na harka ga ta gado na masalata ta aljanu ga ruwa ba a yi bidan wanga aljanu wanda kaka ji a jima musan yaure shi ne aka bida da shi da wanai da musa da sulemana suna aka bida yau da wa da kare da su har sabko duk dai ana bida su sabkuwa suka ga
Wani mai suna Kasimu yaron sarkin Bori ya muna ƙarin bayani kamar haka.
Nan ɗakin doguwa ne na nan Tun daga bisa tsoho titi har zakkuwa da nagwaje. Wani mai ciwo na rashin lahiya ya zo na inda da izinin Allah ya zaka nan ga an ka baya magani har ya bi umarnin maganin zai ga biyan bukata.
Mun samu jin ta bakin sarkin Borin da kanshi inda yake muna bayani dalla-dalla kamar haka.
Yasa muke ga samaci na shekara wanda ka shigo a sanyi. wanda ka dawo mutane da rikici na shekara duka suna faɗi wanda shahi ƙasa mai mai sa ma ƙasa wahala in sun kawaɗi wanda ya yi shi daɗi wanda bai bi kuma ka gaba a wanda bai tashi ba to don wannan muke faɗa su mu samu menene sai zai shigo shi wanga ɗari zai shigo shi wanda in akwai makari mu samu makari in wanda adda makari na sai a sai a samu makari wanda gada ma shi wanda bai gada ma kuma shi ne don haka nan muke faɗa su mu tambaye su matsalolin da ka taho a gaba
Shi dai wannan bori ga bayanan masana sun nuna cewa yana da alaƙa ne kawai ga waɗanda su In dai kana da iskan nan ko bayan hili kake ko cikin gidan ko kake in iskan nan ya taho ko da cikin gida kake ko daji kake sai iskan na hayo iskan ka ka kan ka wannan kuma in bata shahe ka baka da iska an shekara goge ana kidan goge wannan abu baka wannan bori.
To an gaida Umar Ahmad Baffa da wannan fama. Har ila yau a wannan bangare Dr. Lawal Abdulkarim malami a sashen nazarin addinin musulunci daga Jami'ar Usman Danfodiyo da ke nan Sokoto ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan matsala ta buru.
fashin baki.
Magana game da abin da ya shafi bori a musulunci nau'i ne wanda yake na sihiri wanda yake musulunci bai yadda da shi ba. Wadda take bori ko wanda yake suke bori suna cewa suna mu'amala da aljannu kuma akan ta hanyar aljannu din nan suke warkar da marasa lafiya. Akwai cewar wata waɗanda suke alakanta su da aljannu cewa sai ta hanyar wannan bori din za a ainihin warkar da mai rashin lafiya din ta hanyar a girka ainihin mutum da yin wayannan tsahe-tsahe to a musulunci alal hakika wannan sihiri ne kuma sihiri kafirci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da sihiri kafirci ne Uh, tun uh, abin da ya faru ga yahudawa wato waɗanda suke yin aikin sihiri din kuma suna dangana shi zuwa ga annabi suleiman alaihi salam to anan ne allah ya tabbatar da cewa annabi suleiman bai yi ba don sihiri kafirci ne cewa taba'u ma tatlu shayatinu ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman wa walakin na shayafi na kafaru yu'allimuna nasa sihira to sun rinka biyan abubuwan da shaidanu suke karantawa ga ainihin zamanin mulkin Sulaiman alaihi salam su Yahudawa kenan Ah, abin nan mun suka ce wannan daga shi annabi Sulaiman alaihi salam ne sai Allah ya kareta su ya ce a annabi Sulaiman bai yi kafirci ba don suna karantar da mutane sihiri wannan ya tabbatar da cewa sihiri kafirci ne to waɗanda ke yin bori din suna yi ne ta wannan hanya din ta sihiri da kuma cewa suna mu'amala da ainihin aljannu wanda yake yin haka nan ba musulunci ne ba Ah, Allah subhanahu wataala ya ambatar da cewa akwai masu bautar wannan aljannu din kuma wanda yake cewa bauta aljannu din nan shi ma ba musulunci ne ba an samu wasu daga cikin aljannu waɗanda suka zo suka musulunta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ji karatun alkur'anin sa sai sun ka zo suna karantar da junan su wannan abin suka ce sun ji wani abun karatu wanda yake mai ban mamaki kwarai wanda yake shirirawa zuwa ga gaskiya wanda suka ce canda ko an samu wasu daga cikin mutane suna neman tsari da wasu daga cikin aljannu kuma wannan ya ƙara sa su so ƙara hanɗarewa zaga abin da ya shafi gaskiya don haka alal haƙiƙa bori kamar da na ambata a hanya ce wadda ake cewa ana warkar da marasa lafiya amma ta hanyar ainihin Bashin aza su ga baki.
wani abu wanda yake za su rinka yi wanda yake ya saba ma abin da yake musulunci ya ambaci cewa an yi ta wannan an sani akwai masul jinni amma akwai hanyar da aka ce abi ba ta hanyar da su yan sihirin suke ba karshen ta ma wanda ke yin su- irin sihiri din ma wani wannan bori din suna nuna cewa a wato abin nan i- ita wadda sun ka initiating duka ma abu ne wanda yake za a sa mutum idan suka yi karshen ta za su ce wa- ga ita ma yanzu za ta za su zauna tare da ita za su rinka bata ma tana bada muta- tana bada magunguna karshen ta sai ta zamo bokanya ta hanyar wannan bori din da an yi aka sanya ta a ciki don haka ba musulunci bane kafirci ne wanda baya halatta musulmi su rinka zuwa wurin su Warwarar waƙoƙin farfesan waƙa bashin baki.
Yanzu kuma bari mu dawo a cikin shirin domin jin sharhin baiti na ƙarshe wanda ya rage daga cikin baituka bakwai na wannan waka ta Bahaushen Girka.
Bashin baki.
Bauri da bore ware bare babboni yarawar sun ta daure ya banka ba haushen girka.
Kofa ta buɗe ɓarna kenan wannan mutum ga ya zama boka.
Bauri da bore ware bare Sai tun su tuko bargon kaji mai wake-wake kai kai tonka.
ya banka ba haushen girka.
Albarkacin zuwan musulunci kowa ya gane sharin boka.
Babboni yarawar sun ta daure Kaidun kokon kwabila ya taro birnin Ira'i zan kona girka. Baiti na bakwai shine uh, baiti na ƙarshe kenan. Za ga can duk na gama lissafo maka abubuwan na da ka sanya ban so nake kamar so nake a zo a yi kamar tallata so nake wannan a bangaren al'ada da adabi.
Fashin Ka dawo baki.
kuma addinance za ga da na gama lissafo maka wancan dan ayi ilimi akai a gane diya yake sai kuma nan sai na dawo maka nake zaburar da kai nake faɗakar da kai cewa matsayinka na mai addini sai na ce kofa ta buɗe barna kenan wannan mutum ga ya zama boka da zaran an gama duk wannan girkar in ya gama kaiwa in ne kai dai shikenan sai ya fara ko ba da maganin sa ko duk ma abin da zai yi dai da haka ya zama cikakken bokan da ya kai ya yi magana da aljanu su yi magana da shi a faɗi matsaloli ya ba da waraka a imanin masu yin sai nan har nake hantararsa nake cewa sai cin su tukuburgun kaji mai wake-wake kai kai canka irin eh, idan mutum idan idan idan suka kai wannan fagen idan mutane suka zo da bukatunsu to daga lokacin zaka ji kuma tsare-tsare da gwadare-gwadare da sanabe da kiɗibibi kala-kala misali za su zo mutane sai a ce musu ai kazar da ake bukata da ake ta ce a zo da mai wake-wake ko mai ko mai mai mai mai- mai mai- mai tozali ko kuma in akuya ce ko in rago ne a ce a'a sai ka zo da mai tozali ko sai ka zo da duka iri irin wannan shine sai ka ji na ce sai sun ci kobar kaji mai wake wake kai kai can ka kai can shi wannan mutumin da ya zo ya tsoma kansa a wannan lamari ya kuma tafi a haka domin babu imanin musulunci ba Allah a cikin lamarin sai na ce maka albarkacin zuwan musulunci kowa ya gane sharrin boka da ana ta yi kowa yana ta hada hadarsa saboda kamar yadda na ce maka wasu masana suna cewa kamar ana kallon bori kamar a matsayin wani addini mai zaman kansa na gargajiya kafin zuwan musulunci so shine nace albarkacin zuwan musulunci kowa sai ya gane sharrin boka nace sharrin boka ko sharrin girka duka kowa sai ya gane a wannan abu ai ba zai zama mai kyau ba kenan aka faɗakar akai don haka sai in ka tafi kuma zaka ga ina cewa a ƙarshe kaidin ku kwankwabila ya taru birnin ira'izan ku na girka yan bori suna da imani cewa suna da wani birni wannan aljanunsu suke ko birnin aljanunsu ko madinatunsu wani birni ne wanda yake yana nan nan ne ake zuwa nan ne makura duk wani aljani ko duk wani dan bori nan ne matattarar da yake jin ya kai karshe shine nace birnin ira'izan ku bashin baki warwarar waƙoƙin farfesan waƙa To godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sada mu da addinin musulunci a cikin tafsirin wannan waka ta bahaushen girka. Za a iya cewa an bankaɗo yadda al'adar bahaushe ta wanzu kafin zuwan musulunci da kuma yadda ta kasance a bayan zuwan musulunci. duka a ƙarƙashin waɗannan baituka na farfesan waka gaishe ka da gobe sai dai kuma har yanzu da sauran rena a kaba domin kuwa akwai wasu kalmomi masu sarƙaƙiya da aka ambata a cikin wannan waka waɗanda kawo yanzu farfesa bai warware mana su ba saboda haka na jefa masa wannan tambaya domin buƙatar mu da kuma masu saurare fashin baki akwai girka girka kamar da muka yi magana shine wani salo ko wani yanayi wanda akan girka mutum ya koma ya zama dan bori akwai boboniya wanda muka ce rawar da suke yi ta gurin borin nan ko kuma faduwa da tashi da duduma da suke yi ta wannan gurin bori wacce ta samu asali daga yanayin ɗabi'a da raƙumi kan yi in ya ci ƙaya yana kumfar baki yana faduwa yana tashi akwai turjiya turjiya kuma ƙi kenan dagewa ka ƙi yin abin da shi aka ce a yi turka turka shi kuma gwagwarmayar ana tura ka kana ƙin yi ko kana tafiya yana ƙin yiwuwa a je a dawo haka sai doki a nan doki ba ta doki doki na dabba ba doki mutum wannan ake son iskar ta shiga kansa shine doki tsagwaro kuma abu da yawa tsambauri tsananin bauri kenan shine tsambauri tsananin bauri tsumi kuma jikakken wani abu da aka yi haɗe-haɗe ko 'ya'yan itace ko ganyayyaki ko ma menene aka zuba a ruwa aka rufe a bassa zuwa wani adadin lokaci da za a aiki da shi sai kuma 'ya'yan wuri ita ce hular ijiya wacce tana cikin abubuwa da akan tanada domin gudanar da aikin girka sai warki wanda shine zaka ji bahaushe ne masa take da warki daidai kugun kowa wani bante da yake da maɗauri wanda duk wanda ya sa zai iya masa wanda tsawonsa yana tafiya kamar gaban gwiwa ko iya gwiwa haka sai jinka jinka kuma shine kamar ɗan botu da aka saƙa shi ko kuma aka gama haɗa shi a ƙasa sai kuma aka ɗauki shucin da aka yi yanta aka baza masa aka to in za a ɗora a sama ba a sama ake gama haɗa shi ba a ƙasa ake gama haɗa shi sai a kira mutane kowa ya kama kowane ɓangare sai a ɗaga tantak sai a ɗora shi ne ake cewa jinka sai ne zaka ji ana hannu ɗaya baya ɗaukar jinka sai sandar dargaza wannan ita ma da ita ake yin aikin girka sai kaca kaure kaca kaure shi kuma yana nan wani ɗan abin karkaɗawa wanda shi ma yana fitar da sauti a kayan kiɗan bahaushe da shi ake yin wannan girka sai hurtumi hurtumi kuma kalma ce da tafi amfani a kamar kan shanu idan ka samu namijinsa ƙato ka tafare shi ake kira hurtumi sai asurka hudar hanci da akan yi musu musamman shanun da ake yin aiki da su ko shanun da ake noma da su to wannan hujin na hancinsu shi ake kira asurka sai ɗirkaniya kuma ɗirkaniya Uh, shine wani aikin zamemeniya abin da kamar misali ya fi karfin ɗaukar ka amma gashi kana ɗauka ko kuma wani abu da ba yiwuwa a cikin sanyin hankali ko jin daɗi sai an tatar zatar da shi kamar idan mutum ya taɓa ganin sanda ake kama sa idan za a yanka shi irin mai gaddaman nan mafaɗacin nan kaga za a iya kama shi dai amma za a kamo ta nan ya zame ta nan ya biyo ta nan a za igiya ta nan wannan shine irkaniya irin kaiwa da komowa da ake sai gaɗa gaɗa kuma kamar da aka sani gaɗa kalma ce ta 'yan mata su ne suka fi yin gada wasan su na tafe-tafe da waƙoƙi so amma a nan kuma ina magana ne akan duk wani abu na raha da, da nishaɗi shine gada murnar da su aljanun sukan yi cacum kuma abu mai yawa ya taru kwatsam da yawa tukku kaza ko zakara wanda yake da wani dan abu a kansa haka shine tukku shi kansa abin ana kiransa tukku sannan kuma abu kaza ko zakara da yake da wani abu ana kiransa tukku ko mai tukku tukku sai burgu burgu kalma ce da ta fi tashi a kan gafiya namijin gafiya wanda ya girma ya balaga ya girma sosai shi ake kira burgu sannan muzuru ma ana iya kiransa burgu irin balagaggensa so a nan kuma sai na kwatanta da kaji in suka girma su ma irin wannan girman sai na kira shi da birgu sai kwankwabilo shine babban birnin da akan ce suna da shi ko su yan borin ko su aljanin wannan suke haduwa sai dogo suna fitaccen suna ne na, na aljanu a kasar hausa irin su inna shi ma fitaccen sunan aljana ne a kasar hausa sunayen da yawa amma waɗannan su aka kawo a cikin sai irin su julukutuwa shi ma fitaccen sunan aljana ne a kasar hausa sai kwankwamai da iska da mutantani da suwa da ira'izai duka sunan mutanen ɓoye ne a kasar bahaushe lokuta da yawa baya iya kiran sunan aljani kai tsaye saboda imanin da ya yi na aljanin yana ko ina ko zai haye masa naka yana surka sunan ko yana rufe sunan waɗannan duk sunaye ne da bahaushe yakan kiran aljani da Ga wata waka bawan zuciya, gadar zare mai girki rijiya, farfesa sai ka bi a hankali, koko ka zan bawan san zuciya. Gantali ko yawon sharholiya, gadar zare mai girki rijiya, a rayuwa sai ka bi a hankali. koko kazan bawan san zuciya.
kamar yadda ake cewa sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a kai ba mai sauraro duka duka a nan muka kawo ƙarshen sharhin wannan waka ta bahaushen girka wadda suleiman etijani wanda aka fi sani da farfesan waka ya rubuta da fatar wannan ya zama ƙalubale ga sauran mawaka su zabura su fitar da wasu waƙoƙi irin waɗannan masu faɗakarwa da yin hannunka mai sanda da kuma taskace tarihi ko kuma taimakawa a wajen taskace shi. Godiya ta musamman ga farfesan waka da ma dukkan waɗanda suka saurare mu.
Fashin baki.
Mugun gamo alhaji ne gaban ayashe, ayashe mai alwashin da bai da ƙarshe, a zahiri halin nata ba na kushe, amma ciki da muguntar ta bindiga tiya. a yace mai saka dangi guda fagauce kududdufin barkonan da ba shigewa duk ana dara jama'a tuga dare yayi a yashe sun lokaci da alhajin birni iya batun farfesa gantali yayi rana a yashe ya suka wanye da alhajin birni To ana dara jama'a yau ga dare yayi a yashe sun yo ka da alhajin dare. Iya batun farfesa gantali yayi rana a yashe ya kuka wanne da alhajin dare. A yashe ‘yar yarinya nake kwatance, a yashe harbin kibiyar da ke da zarce. Aka zubar da lu'ulu'i ana fagauce, a yashe ta girma akan ta na jizance. ana ganin an birne abin asirce a yashe yau ta sanya su duka rudani. A yashe mai shan matar maza dubin nai idan ka faɗa tarkonta babu jin kai. tana da halin magen da ke kisan kai a yashe ballaga za ce uwar maɗaukai tana da harkoki don batan dalilai ku gane ta wuta ilimi na mai sanin rauni shekarun baya akwai mutum a zaune da ke barin tarbiyyar 'ya'yan mutane akwai kuɗi alhaji ga hitan a zaune halinsa ba shi da bamban da bin suraye alhaji halin zaguzan halin biri ne uwa da ya bai shayin ya sa su su yi shauni a yashe kwalba ba ta kai kishin ruka ba riza kuna san ba ta kai kire fata ba kububuwa mai tsaron da ba haye ba bakin ka da bai cizon ka bai rufe ba sau na keke ba a san ina kikai ba a yashe mai tarihin da bai da amfani wata budurwa alhaji ya yi kiranta ya shirya makirci har ya samu kanta akwan a tashi ya dage da bibiyarta har sai da ta yi ciki ta yi ta kanta ya kori yarinyar nan da ita da ɗarta hali na 'yan taure ne da alhajin birni a yashe na san baki gajimar ta baba amma da ba sa jaba kyakinan saraba gadar zare kin shirya ba sa kibi ba shigo shigo ba zurfi ba kyaki ba a yashe ungul kan zabuwa ta zaba a yashe kin gajiyashe su tun a saba to ana dara jama'a yau ga dare yayi a yashe sun yo ka zubin da alhajin dare iya batun farfesa gantaliyai rana a yashe ya kuka wanne da alhajin bire. To ga a yashe da alhaji can a tare, wutar a yashe take kara ba kirari. Ita da alhaji sun kulla kansu tare, gwanin ku bai canza halinsa can na mari. A yashe tarkon sun ma kamar ka tsere. a haka zai cinye kafarka har ka yi rauni. A yashe ta je hannun da ba mugunta, ta fara girma a hannu na masu tsunta, matar miji ta kore ta ba ta santa. an ƙara tsintar ta gurin da ba a kinta a nan ta girma gidan ba a hantararta marikiyar ta tashe uwar ta ce kusan
fashin baki na gaba za mu sake gayyato muku farfesan waka domin ci gaba da sharhin wasu daga waƙoƙinsa.
warwarar sakakkiyar sakar hikima da aka saka ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
Kowaye mai wannan warwarar?
Mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wa ke zama bakon shirin?
Bakon shirin shi ne. masakin sakar da za a warware tare da mai gabatar da shirin nasir abbas babi
fashin baki warwarar waƙoƙin farfesan waƙa fashin baki
ku biyo ni a sannu waƙar matamkar ba a fara yi ba. Waken da muke ba mu kai wasu ba wasu ba su yamu ba. An ku duba ‘yan yatsuwa za ku gaba daidai suke kai da kai ba. Duk mai mun soka malami ne ko bai mai yaze ba. Zancen zuci ban so ya fito ta makogwaro ba ga kalmomi baki ba zai iya ya faɗa ba. Farfesan waka ba zai yi wa in manta da ku.
Fashin baki.
More music at housesongs.com.